بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na risala mun ƙara babi mai bayanin hukunce-hukuncen aure da abin da ke da alaƙa da aure yau za mu tashi sabon babi ya ce babin fil iddati wal nafaƙati wal istibra a babin zai karantar da abubuwa uku babi game da bayanin hukunce-hukuncen idda da an yi aure sai mi sai saki to in saki ya abku shari'a ta shar'anta idda idda ana yin ta daga abu biyu ko saki ko mutuwar miji in an ka saki mace to Allah ya wajabta mata kafin ta yi wani aure akwai wani lokaci da za ta yi jinkiri ba tare da aure ba kamar yadda tabaraka wata Allah yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun mata waɗanda an ka saki za su yi jinkiri ga kawunansu ba tare da sun yi aure ba har ƙar'u guda uku mun yi bayanin ƙar'u baya an yi saɓani wasu na ganin haida ita ce ƙar'u wasu na ganin tsarki shine ƙar'u to za su yi jinkiri da kawunansu in an sake su ba tare da sun yi aure ba har ƙar'u uku in an ce haila har su yi haila uku in ko an ce tsarki har su yi tsarki uku to wannan lokaci na jinkiri shi ake kira idda hakan ga wadda mijinta ya mutu su kuma an shar'anta musu su yi wata hudu da kwana goma Allah yana cewa wallazi ne ya tawaffona minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara waɗanda ake karɓar rayuwarsu daga cikin ku maza su bar mata mutum ya mutu ya bar mata tai to su matan da mazansu nan mutu ya tarabbas na bi anfusihin da za su yi jinkiri da kawunansu ba tare da sun yi aure ba arba'ata ashhurin wata hudu wa ashirin da kwana goma shi ko shi ya idda su kaga wanda an ka saki tsarki uku in mai tsarki ce to in wadda ba ta yin tsarki ce kamar ƙaramar yarinya wadda ba ta fara haila ba mijinta ya sake ta ko ko tsohuwa wadda hailar ta ɗauke mata mijinta ya sake ta to su ko su za su yi idda da watanni don mafi yawan mata suna al'ada ne wata-wata to wadda ba ta haila saboda ƙurciya ko tsufa to za ta yi amfani da watanni wata uku amma wadda ke al'ada ba da watanni za ta amfani ba da al'ada ta za ta amfani hikimar sanin haka nan saboda ba kowace mace mafi yawan mata kam suna al'ada ne wata-wata amma akwai waɗanda al'ada su ba wata-wata ba ce wata-wata biyu ta ka al'ada wata-wata uku-uku wata-wata shidda-shidda wata shekara-shekara ba ta ka al'ada to irin ta yan an sake ta sai ta shekara uku mai wata shidda-shidda kaga shekara guda da rabi haka dai to shi yasa ba kowace mace da an sake ta yi wata uku sai ɗauran ba watanni aka amfani ba al'ada ga mai al'ada wadda ake amfani da watanni ce wadda ba ta al'ada to hakan ga wadda mijinta ya mutu ita kuma Allah ya ce za ta yi jinkiri da kanta kahin ta yi aure arba'atu ashirin wa ashira wata hudu da kwana goma abinda a hikimar haka nan wata in yana sabo wata da ciki ya shige ta za ta gano amma wasu mata ba su iya ganowa sai cikin ya bayyana. To lokacin da ciki ka bayyana, lokacin da an ka busa mai rai ya fara motsi, sannan ta gano tana da ciki, in ta fara jin motsi cikin cikinta. To sai an ka ce, yaushe ne aka busa ma ciki rai? Hadisin ɗan Mas'ud ya ce muna bayan ya kai wata hudu. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nudufatan thumma yakunu alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudgatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi almalaku fayanfukhu fihi ruha ɗayanku na zauna a cikin cikin mahaifiya ta yi kwana arba'in yana ɗigo mani sannan kwana arba'in yana gudan jini sannan kwana arba'in yana tsoka kaga arba'in arba'in gida uku kwana ɗari da ashirin kenan kwana ɗari da ashirin wata nawa wata hudu madalla to in ya kai wata hudu annabi ya ce sun mai rusulu ilaihil malaku sannan a aiku mala'ika zuwa gare shi fayan fuku fihin ruwa sai ya busa mai rai ashe da bakin sadda mace ta ɗau ciki har yayi wata hudu bai da rai don haka zubar da shi sannan hukunci ne daban da zubar da shi bayan an busa mai rai bayan an busa mai rai kuma zubar da shi daban da bayan an haihe shi ko an busa mai rai duk ɗan da a cikin ciki ba a ce mai mutum mi suna ne janin tayi don haka in ka zubar da cikin mace ba a cewa kaya kashin kai ba rayuwa ba ta zama rayuwa sai an haihe ta amma shi ana haihuwa ta yanzu ga an kashe shi to daidai yake da an kashe dan shekara tamanin in dai an haihu da rayuwa amma in yana cikin ciki to kaga da dama dama shi yasa ai wanda ya zubar da cikin mace hukunci ne a kashe shi a sai ya biya diya me diya cikin mace eh eh goratu abdul sai ya sai bawa irin yanzu da babu bayi sai a yi kimata ita matar yanzu inda tana nawa sai ya ba da wani obatin nata kaga shi kenan bai kai mutum ba ina fatar kun fahimta to to shi ne to kaga sai an karce to tun da wata hudu aka busa mai rai wata ba ta gani tana da ciki sai ya fara motsi to wata hudu an busa mai rai to sai an ka ƙara kwana goma kuma domin motsin ya tabbata kaga ya kai wata hudu an busa mai rai ya fara motsi to da nan zuwa kwana goma insha Allah komi sakakacinta za ta gano dai akwai wani abu cikin cikinta yana motsi to shi yasa an ka shar'anta wata hudu da kwana goma ga wadda mijinta ya mutu to sai ta uku ita ko mai ciki ita kuma in an ka saki mace da ciki tana da ciki mijinta ya sake ta ita ko mi'a iddata wa ulatul ahmal ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki abinda a ajalin iddarsu an yadda ana hamlahunna su haihi cikin nan ita kuma in ciki wata guda na da wata guda an ka sake ta to haka da ya ba ta ƙari idda sai ta haihu hakan ga kuma ya sake ta yanzu an jima ƙarfe tara na sahiyar yau ta haihu shikin ta ƙari idda da zarar mace mai ciki ta haihu in dai ta haifai duka to shikenan idda ta ta ƙare muna tare to wannan jinkirin da mace za ta yi wanda mijinta ya mutu ko ya saki shi a idda idda wajibi ce ga shari'a an shar'anta idda domin kada a ɗauki ɗan wani gida a kai wani gida da sakinta in babu idda ya ɗaura mata aure ba a sani ashe tana da sabon ciki na wancan da ya sake ta kaga sai a yi kaman da shi nan annabi cikin hadisi sallallahu alaihi wasallama ya ce baya halatta ga duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya shayar da shuka wani ruwa me ma'ana shayar da shuka wani ba shuka ga ordinary shuka ba dan da kasan ba naka bane domin dan da a cikin ciki ana gina shi ne da maniyyar da ake zubawa to in ka sadu da mace mai ciki kamar kada kana shayar da shuka wani shi yasa ko yaki an ka zo an haka mu bayi wanda adda miji to annabi ya ce in an ka raba an ka baka ita matsayin koyan bai halatta ka sadu da ita sai ta yi istibra'i ta yi tsalki guda a tabbatar da batar ciki sannan sai ka ci gaba da unwan da haka in ka sau yanga in dai ana saduwa da ita ko an ka ba ha kyauta ko an ka ba ka sadaka ko kan gada matukar dai ana saduwa da ita to dole baka da halin saduwa da ita sai ta yi istibra'i to yace babun fil iddati babi game da bayanin hukunci hukuncin idda wannafaƙa da kuma ciyarwa duk wanda ya aure mace to ciyar da ita wajibi ne in ko ita an ministan kuɗin Najeriya yan ka aure ka aure mi suna waccan shamsuna a ce kai amijin shamsuna ba ita an ministan kuɗi ba kuma sun ɗiba zai yawa to babu ruwanka da kuɗinta dole ka cishe ta sai dai ita ce ma kaya mai gida ina kai kuɗi na wannan ita ta yahe ma amma dai ka yanga ya gani to ina yake to shine nafaka ciyarwa ciyar da matarka wajibi ne akan ka koda multimiloniya ce amma ciyar da iyayenka ba wajibi ba ne sai in ba su da abin da za su ci kuma ba su iya aiki to an kishe su yake wajibi ma ita matarka in ita ta kowa kuɗi Najeriya ciyar da ita wajibi ne akan ka wal istibra'i da kuma bayanin istibra'i istibra'i daga kalmar bara'a an ka samu istibra'i da, da alhamzat da sinun da ta'un duka hurufun ziyada ne duk ari ne daga bara'a ne bara'a da hausa barranta madalla to istibra'i ƙoƙarin barrantar da mahaifan mace a tabbatar da baya ake barrantar da mahaifa a tabbatar da babu komi na ɗa cikin mahaifar ta wace hanya ake barrantar da mahaifa ta yi al'ada domin mai ciki ba ta al'ada wata da ta ɗauki ciki ba ta koma al'ada har ta haihu wata har ta yayi wata kuma a da ta haihu za ta komo ma al'adarta wata kuma in cikin na yaro wata ɗaya wata biyu wata uku abba ta al'ada amma in ya tsoho wata hudu zuwa sama tana al'ada amma dai shi jazamun ne biyan jakin kuturu sanda ciki ya shiga to wannan wata ba za ta yi al'ada ba kowace mace ko duniya don haka da ganin al'ada ta zo mata wancan wata ta yi al'ada wanga wata al'ada shi ya nuna babu komi cikin mahaifarta to shi ne duk macin da aka saduwa da ita sai mulkinta ya ciranta daga wani zuwa ga wani kamar misali tana zanne tare da mijinta yana saduwa da ita sai ya sake ta wani zai aurenta to kaga dole akwai bukatar to ita wadda an ka saki mun ji ba istibra'i za ta yi mi za ta yi idda tsalki uku da ayin tsalki uku an tabbatar da babu komi cikin mahaifarta hakan ga mai ciki in ta haihe cikin nan ka gani mun tabbatar da yanzu babu komi cikin mahaifarta madalla to wa an ka shar'anta mu istibra'i ga sunna waɗanda annabi ɗaya shar'anta mu istibra'i su ne koyangin da aka kamuwa wurin yaƙi su an ka sani da yin istibra'i koyangin da aka kamuwa wurin yaƙi mun ta yau mun farma gari mun ciyo shi da yaƙi koyangin da mun ka samu wasu masu aure ne jiya wani mijinta ya sadu wata mijinta ya sadu da ita ai to ba mu sani saduwar nan Allah ya sa albarka ko bai sa ba to yan wadda koyangin da aka kamo an ka raba to duk wanda an ka san tana da miji ko ana saduwa da ita to yan an ka baka koyangarka ce amma ba ta halatta ka sadu da ita sai ta yi tsalki guda shi annabi ya shar'anta sai ta yi tsalki guda an tabbatar da babu komai cikin mahaifarta sannan sai ka ci gaba da unhan da ita matsayin koyangarka to wannan shi ya istibra'i to wannan istibra'in shine malamai sun ka faɗaɗa sun ka ce har da macin da ta yi zaman kanta kamar karo misali in tana son ta yi aure sai ta yi bara'a kuma sun ka ƙara shi annabi tsalki guda ya ce da zarar an kai tsalki guda an tabbatar da babu komi su ko sun ka ce sai ta yi tsalki uku to na an ka samu bara'a ga karuwa amma in kana kashe mallami ka ce ya kawo ma hadisi ko la'ifi inda annabi ya ce karuwa da ta yi zaman kanta ya bara'a bai kawowa matan da annabi ya wajabta mu bara'a su ne koyangi waɗanda aka kamuwa wurin yaƙi cewa karo sai ta yi bara'a wannan harkar mallamai ce don haka yadda karo ta yi karuwanci ta tuba sai an ka ɗaura mata aure da wani matuƙa an tabbatar da babu ciki amma ba ta yi bara'a ba an ka ɗaura mata aure auren ya yi ko bai yi ba ya yi dama makasudin bara'a tabbatar da babu komi cikin ciki sannan ita kuma ba sai karo ba duk wanda an ka ɗaura ma aure da ciki to babu wannan aure babu auren in an ka ɗaura shi da ciki ba sai karuwa ba akwai karuwa a cikin gidaje ko yan yaran ga musamman waɗanga da zamani ya canza in tana da saurayi za ta yi aure sai ta zo a yi saduwa ta ban kwana sai ko kwana guda ko kwana biyu ko kwana uku inda yake su yi ban kwana yana saduwa tunda ba Allah aka tsoro ba dama kunyar duniya aka tsoro can da wuri ta yadda ya sadu da don kar ta yi ciki ya zama mata dan zane to tun da jibi za a ɗora mata aure ko ta yi ciki yanzu bai da matsala kaga ya nuna kenan ba Allah aka tsoro ba sai ya zo ya sadu da ita ciki ya shiga gobe a ɗaura aure kaga babu aure yake shi mijin bai sani ba haka dai aka ta abubuwa wasu ma sai cikin ya bayyana kamar wata guda ko wata biyu ko wata uku uwayensu in sun gano sai a yi sauri a taho a yi sauri a sai a murƙusa ma in Allah ya sa ka gano to in ba gano ba kuma haka za a ta durkumulla very common ya kamata mutane su tsoron Allah to Allah ka shirya da mu to waɗannan suwa abin da babin zai karantar hukuncin idda hukuncin cisuwa ga magidanci da hukuncin istibra'i bara'a wa'iddatul hurratul mudallaqa mudallaqa ko abinda a iddat diya kenan banda kuyanga diya wanda ba boya ba al mudallaqa wanda an ka saki abinda a iddata salasatu qurun qar'u guda uku kamar yadda qur'ani yace wal mudallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salafata ƙuru'in waɗanda an ka saki za su yi jinkiri da kawunansu ba tare su yin aure ba har uku kanat muslimatan ita ɗiyar da an ka saki ta zan musulma ce a wakita biyatan ko baki ta ba don haka hukuncin yake abinda a idda ta yan an sake ta ƙaro uku ga masu jini Woman fi ha baqiyatu riqin to wadda kingin ɗiyauci yake tare da ita an yanta rabi ba a yanta rabi ba ko? Mm? To, wal'amati, ina yake, wa'iddatul horarci, almuɗallakaci, idda ɗiya wadda an ka saki salasatu ƙuro in ƙar'o uku, kanat muslimatan ta kasance musulma ce, auke ta biyatan ko baki ta ba, full stop. wal amati wa iddatul amati kenan shi ya rikita ni mai dalilin da yasa an kai mai ka wa iddatul tanda yace iddatul hurrati ko kaga mudafin da mudafin ilaihi to wa iddatul amati wa wal adafi ai adafi ne akan idda wa iddatul amati idda kuyanga ita ko wa man fiya baqiyatu riqin da wadda sauran bauta take sauran bauta take gareta ta ƙur'ani ita ko ƙar'u guda biyu, jini biyu ko tsalki biyu, kaga ɗiya tsalki uku, shi ya idda ta an sake ta. Baiwa kuma, baiwa ƙinni, ko ko baiwa wadda rabi baiwa rabi ɗiya ba tawa da ‘yantuwa ba, to ita kuma tsalki idda ta tsarki biyu. Kana zauji mijin ya kasance fi jami'ihin daga dukkaninsu, hurran ya kasance ɗa ne abdan ko bawa. ga idda ba miji ake la'akari macen aka la'akari da ita wal aqra'u to yace salasatu qur'in qar'u uku ko ita kuma ku yanga da wanda adda sauran bauta qar'u biyu to me qar'u yace wal aqra'u abinda a aqra'u jam'in qar'u hiya al adharu shine tsarki kaga mazhabar malikiya al aqra'u hiya al adharu amma ga ra'ayin wasu malamai a al'aƙara'u hiyal haidu haida eh allaci bainar da mai na tsarki wanda a tsakanin jini biyu ta yi jini ta tsalkaka to kahin wani jini ya koma tahowa to ƙar'u kenan wanga lokutan kwanuka da ta yi na tsalki su ne ƙar'u to sai wani jini ya koma tahowa ya koma ɗaukewa kahin wani ya koma tahowa ƙar'u biyu kenan wani jini ya koma towa ya koma ɗaukewa to in ya ɗauke shi kenan ya an ce tsalki da ta tsalkaka daga jinin ta abin in kuwa an ce haila ita a ƙar'u to kaga in ta yi haila ta ɗauke wata tattaho ta ɗauke da zaran wata ta uku tattaho shi kenan inda ta ta ƙare kullum dai ma'ana guda ce to yana yake abinda a ƙar'u wal a ƙara'u ƙar'u hiyal a ɗaharu ita ce tsalki allati bayanar da mainu wanda a tsakanin jini biyu da jinin wancan wata da jinin wanga wata fa in kanat to in ka ta kasance ita wadda an ka saki min mallam ta hidda ga wadda ba ta haida saboda ƙurciya yarinya ce ƙarama ko da an kai mata aure amma kuma ta isa a sadu da ita amma dai bata balaga ba kun fahimta amma ana saduwa da ita to aw min man qad yasad min al-mahid koko daga wadda ta yanke kauna daga haila saboda tsuha an yi sabanin shekarun da haila ke dauke mace da zakuwa haila da ɗaukewarta duka ya danganta ga lahiyar mace da kuma da kuma wadatarta wata yarinya da shekara tara haila ka zo mata wata kuma goma sha biyu mafi yawa goma sha biyu kamar maza da shekara sha biyar suka balaga to wasu na kai sha takwas wasu har shekara ashirin suna kaiwa ya danganta da lahiyar to haka mace da shekara hamsin wata haila ka ɗauke mata wata sittin wata sittin da biyu wata sai ta kai saba'in tana haila ya danganta a haka yanayi na kowace da irin halittar da Allah ya mata to fa in kanar min mallam ta in ta kasance ita wadda an ka saki daga wadda ba ta haila ne saboda kurciya ba ta fara haila ba amma mijinta ya sake ta aw min man qad ya isal min al ko ko tana cikin waɗannan yanke kauna daga haila saboda tsufa hailar ta ɗauke to fa salafata ashirin to wata uku shi a idda fil hurrati ga ɗiya ko wal, amati da kuma koyanga nan da ɗiya da koyanga duka guda ne sai su yi wata uku kaga ashe kenan wadda ba ta haila ita ke idda da watanni ku lura da wannan wa iddatul hurratil mustahada iddan ɗiya mai jinin istihada jinin istihada wadda kullun jini zuba yake yi gare ta awil amace ko ko kuyanga fidda laƙi an an sake su da ɗiya da kuyanga duk wadda ta zamo tana jinin istihada to abinda a idda su an an sake su sanatun shekara guda sai sun shekara guda sai ta yi shekara guda sannan idda ta ta ƙari wa iddatul hamil iddan mai ciki fi wafatin ga mutuwar miji au dalakin ko saki in mijinta ya mutu ko kuma sakinta an kai abinda ai iddata wad'u hamlaha kullihi aihuwar cikinta dukkanai da ta haihi rabi bata haihi rabi ba to har yanzu iddata bata kare ba kaga aka haihuwar rabin ciki kamar a ce tawaye ne take dauke da su da guda hito guda bai iya hitowa ba kaga iddata bata kare ba sai ta sai gudan ya hito muna tare kanat hurratan ita mai cikin ta kasance ɗiya ce a matan ko kuyanga auki ta biyatan ko baki ta ba duk dai kowace mace an ka saki da ciki ko mijinta ya mutu da ciki abinda a idda su ta haihe cikin to mace na da ciki sai mijinta ya sake ta ko ba iddatul iddatul mi za ta yi iddatul dalaki me iddata sai ta haihu ko to tana nan ba ta haihu ba ta gama idda ba sai ya mutu shi mijin kaga duk macin da mijinta ya saki cikin idda ya mutu to ya mutu tana mata tai za ta koma ta ci gado da, sauran mata balle duk tun da dai idda ta kai ai ɗakin ta za ta idda ko har ta ƙare to to sai ya mutu to yanzu ce idda za ta yi idda mutuwar miji za ta yi ko idda haihuwar ciki an ka ce in idda biyu sun ka haɗu to sai a yi la'akari da mafi tsawo ita mace za ta yi don haka iddan mutuwar miji wata hudu da kwana goma ko ya sake ta tana da wata biyu cikin tana wata biyu a ce wata tar za ta yi ta haihu saura wata nawa saura wata bakwai don haka yanzu wata bakwai na rage mata idda in idda biyu na haɗu ga mace tana idda sai mijinta ya mutu ba ko da bata da ciki tana idda ya sake tana idda sai ya mutu to yanzu idda saki ta roshe yanzu idda tulafati za ta yi wata hudu da kwana goma to in idda biyu sun kai karo da juna to za a yi la'akari da mafi tsawon su ita mace za ta yi wa'ina yake wal mudallaqatu allati lam yadkhul biha Macin da an ka saki, allati lam yadkhul biha wadda mijinta bai sadu da ita ba, la iddata Allah ha, babu idda gare ta. Don da ma an shar'anta idda ne don a san ba ta da ciki, to bai taba saduwa da ita ba. An daura musu aure. In tana gidansu in ta tare gida ne, amma bai sadu da ita ba. Ko ko bari mu dauka dai tana gidansu. Don in ta tare gida ne ba a ko tsaya bincike ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba. Hukun muka ya sadu da ita. to an ɗaura ma aure da mace ba ku sadu ba sai ka sake ta to wannan ba ta da idda wa iddatul hurrati idda ɗiya min alwafati ga mutuwar miji in mijinta ya mutu arba'atu ashirin wa ashirin wata hudu da kwana goma kamar yadda qur'ani ya faɗi ho kana sagiratan ita diyar ga da mijinta ya mutu ta zan karamar yarinya ce wadda ba ta haila au kabiratan ko babba ce da khala biha mijin ya sadu da ita aulan bai ko bai sadu da ita ba in dai an daura musu aure bata ma tare ba sai mijin ya mutu ba an daura aure ba to hukunci uku a bisa gare ta na farko za ta yi idda iddatul wafati sannan na biyu za ta shigo cikin mata nai ta ci gado sannan na uku za ta yi mai takaba takabar da mata ne kai za ta yi muna tare da ɗauran aure kawai an ɗaura aure ba ta ma tare ba sai yan mutu to mata ta ce za ta yi idda ta wafati za ta shigo cikin mata ne ta ci gado sannan za ta yi takaba to muslimatan kanat ita matar da mijinta ya mutu tana karama bai sadu da ita ba musulma ta kasance auki ta biyatan ko baki ta ba wafil amati ga kuyanga kuma wa man fiha baqiyatu riqin da wanda kingin bauta yake akan ta shaharani wa khamsu layalin in mijin su ya mutu kuyanga mijinta ya mutu abinda a iddata iddatul wafati wata biyu da daruruwa biyar kaga rabin na ɗaya. ya wata hudu da kwana goma ita ko koyanga da wadda rabi ɗaya rabi boya wata biyu da kwana biyar malam tartabil kabiratu inda suke idda da wata hudu da kwana goma muddin ita babba zatul haida ma'abuciya haida lam tartabi ba ta yi shakku ba inda shakku bai shiga ba inda inda inda inda mace ke yin idda wafa iddatul wafati in mijinta yamu da wata hudu da kwana goma in bata yi shakku ba bi ta'khirihi an waqatihi da jinkirin haila daga lokaci ne me ke sa shakku mijinta ya mutu yau dama ƙarshen wata take al'ada yau nawa ga wata 25 ga wata ko jibi 30 ga wata ya kamata al'ada ta zo mata ta fara iddatul wafati mijinta ya mutu ta fara iddatul wafati da yau jibi 30 ga wata da ya kamata haila ta zo sai bata ga haila ba shakku ya shiga ko bai shiga ba shakkun me ciki to in shakku ya shiga yanzu shikenan ba wata hudu kwana goma bata tsaya ta ɗebe shakkunta watan nan gaba ɗaya har lokacin haila ya wuce bata taho ba wani wata ya taho har lokacin haila ya wuce kaga ya nuna ciki gare ta don haka yanzu ba wata hudu da kwana goma za ta yi ba yanzu ta zan mai ciki sai ta haihi cikinta muna tare fataka udu to nan kai in ta yi shakku saboda jinkirin zakkuwa al'adarta to fataka udu za ta zauna hatta ta zahaba riba har sai shakkar ta gushe sai dai wani wata al'adar tattaho kaga ya nuna ba ciki bane kenan wa amma lati la tahiru to amma wadda ba ta haila lisagarin saboda kurciya auki barin ko tsufa ƙurciya ba ta fara haila ba tsuha kuma hailar ta ɗauki wa bana biha amma mijin ya sadu da ita to falatun kahu ba za a aure ta ba fil wafati in mijinta ya mutu illa ba da talafata ashurin sai bayan wata uku wadda ba ta al'ada yarinya wadda ba ta wadda ba ta al'ada saboda tsuha ko ƙurciya falatun kawo ba a auren tafi wafati ga mutuwar miji illa ba da talatata ashirin sai bayan wata wata uku kaga ita kenan ba arba'atu ashirin wa ashira za ta yi ba saboda an shar'anta arba'atu ashirin wa ashira saboda a tabbatar da bata da ciki to yarinya da ko balaga ba ta yi ba ta fara kaga ba magana ciki haka tsohuwa wadda hailar ta dauke mata ma tun dadewa ita ma ba magana ciki to irin su duka wata uku za su yi to daga mutuwar miji bayan bayan iddatul wafati sai mi kuma an ka shar'anta macin da mijinta ya mutu sai takaba ita ake kira al-ihdad takaba wal ihdad takaba abinda at takaba Allah ta karbal mu'taddatu min al-wafati al mu'taddatu min al-wafati wanda ke yin idda ta mutuwar miji Allah ta karaba shay'an katta kusance komai min zina na kawa shine takaba ce ai ta ta gama wanka to ba wani wanka bane ba irin wankan janaba da wankan haila da wankan nafasi da wankan kaza ba ba babu wani wanka iyaka an shir'anta mata takaba mi at takaba duk mace mai takaba an haramta mata kusanta duk wani abu na kawa ba cewa an kai ta zanna da ragga duda ba ta wanka ba ta wanki ba a'a za ta yi wanka amma in ta zo wanka kar ta yi amfani da sabulu mai kamshi duk mai mai kamshi ba ta shafa shi mai na gyaran gashi ba ta shafa shi sai dai ordinary basilin wanga na maganin hwace ta katta yi kaushi yanzu ga hunturu shi da wanda bai da kamshi ba ta shafa turare ba ta shafa kwalli tsawon lokacin ta kaba sannan ba ta yin ba ta ba ta daura lalle balle siffa amma ba laihi na ta yi kitso ba ina fatar kun fahimta sannan duk tuwahi waɗanda aka ce na kwalliya to kada ta sa ta sa ordinary tuwahi na zaman gida amma kun ba cewa an kai ta zanna da raggaduda ba ina fatar kun fahimta tsawon tsawon lokacin da za ta yi na idda wata hudu da kwana goma nan to shi an lokacin ta kaba ya kata ni sannan ba ta zuwa ko ina sai da lalura wadda babu makawa gare ta ba a so ta hita ba haka mai idda duka ba a so su hita ba sai da lalura wadda babu makawa babu mai musu to shine yace wal ihdadu takaba Allah ta karaba al-mu'taddatu min al-wafati al-mu'taddatu min al-wafati mai idda ta mutuwar miji Allah ta karaba shay'an kar ta kusanci komai min zina na qawa bi hulliyin da kayan kwalliya irin su zobe irin su ƴan kunne irin sarƙa irin su ƴan warwaro su ne hulliyin kayan kwalliya au kuhulin ko kwalli kaga kwalli larabci ne kuhulin ne mun ka cire ha'un mun ka sa lamun kwalli kuhuli ne ko shafa kwalli ba ta shafa kwalli sai dai in idon tana ciyo akwai kwalli wanda ake kira ethmed maganin ciwon ido to shi ɗaya halatta sa amma in ba na ciwon ido ba kwalli kaga kwalli ai kawa ne to ba za ta shafa kwalli ba au gairihi ko waninsa kaga kwalli kamar jambaki kamar gazal kamar aye shado wa ma ila zalika shine gairi wa tashtanibu sibaga kullahu tana nisantar rinannun tufafi dukka ne duk wani rini tana nisanta illal azwada sai dai bakin rini shi baki da ma kaga babu shawa gare shi sai dai in al'adar garin su suna kwalliya da babbakon tuhahi to wannan in al'adar garin kwalliya wannan ba za ta saba amma ka san dauri tuwahi rinannu su ne tuwahin alfarma in ka sayadi a rine ma to shine shine shine tuwahin alfarma ina fatar kun fahimta to duk abin da an rini yanzu rini ma ya zan kawayanci in kaga an rini to baka isa ba shaddar da nan na taka hitowa in ka sai shadda an ka rini ya nuna karamin shadda ta to to kaga duk dai abin da tufafi kenan na kwalliya na alfarma ba za ta sa ba wa tashtanibu tiba tana nisan tatturare kullahu dukka ne duk wani abu mai kamshi inga turare yake inga mai yake inga sabulu yake inga miya yake duk abu mai kamshi za ta nisance shi wala tahtadibu ba za ta yi kwabi bi hinna inda lalle ba hinna lalle kaga ko da turanci haka yake hinna ko kaga sun sato ne ga larabci ba za ta kwaba lalle ma'ana ba za ta yi kumshi da lalle ba wala ta karbu duhunan mudayyaban ba za ta kusanci mai mai kamshi ba sai dai mai ordinary irin basilin wanda bai da kamshi wala tamta shidu ba za ta shaha magashinta bima yahtamiru ga abin da ke sa wal kiyafi ra'asi haga kanta duk man gashi wanda ake sa kaga shi ma kwalliya ne ba za ta shaha man gashi ba to wannan nisanta waɗannan abubuwa na kawa ko kwalliya shi ake kira taka ba amma ba wanka ba ba wani wanka da za ta yi in ta ƙare kwanakin mun fahimta to yin wannan taka ba ga matar da mijinta ya mutu tsawon lokacin da za ta yin idda wata wadda kwana goma wajibi ne wa alal amati ya tabbata akan kuyanga wal hurrati da diya as-sagirati karama wal kabir da babba al ihdadu takaba al ihdadu takaba wa alal amati ya tabbata akan kuyanga wal hurrati sagira da kuma diya karama ce da babba duka duk macin da mijinta ya mutu wajibinta ne ta yi takaba waqtu lifa fil kitabiyya an yi sabani ga ahlul kitabi in kana aure da kirista ko ba yahudiya in kan mutu dole na sai ta ma ta kaba ko ba dole bane an yi sabani walaysa alal mudallaqati ihdadun takaba walaysa bai zama ba alal mudallaqati akan wanda an ka saki don an saki mace duk babu takaba wake yin takaba wanda mijinta ya mutu wata jibarul hurratul kitabiyya ana tilasta ɗiya ahalal kitabi alal iddata akan idda ka san su ga shari'a su yahudu da nasa babu idda to in yin ba yahudiya ko kirista tana aure da musulmi in ya sake ta za a tilasta masa ta yi idda min al muslimi ga mijinta musulmi fil wafati ga mutuwar miji wadda laki da kuma saki in mutuwa yayi in sakin ta yayi to za a tilasta mata yi idda don kar ta dauki ɗanai ta ta aure wani kahiri da shi ina fatar kun fahimta wa iddatu ummul waladi iddar ummu walada ummul walad ita ce ku yangarka wadda ka sadu da ita har ta haihu ko da ko barin ciki ne ta yi ku yangar da mai gidanta ya sa ta daka har ta dauki ciki to ko da barin ciki ko da gudan jini ta yi bari ko tsoka ko da bai kai mutum ba to shikenan ta zan ummul walad me a hukuncin ummul walad tana nan ku yangarka bata yanto ba amma kuma tana da extraordinary daraja akan sauran kuyangi in ka yi ciyaka makusun masallaci baka iya saishe ta baka iya bashe ta kyauta baka bashe ta haya ta yi ayyukan da aka sa bayi amma kai za ka ci gaba da amfani da ita matsayin kuyangarka sannan za ka ci gaba da sa ta aiki waɗanda kake sa kuyanginka kai amma ba za ka bashe ta haya wani wuri ba ba za da sauransu kun fahimta sannan ana ana ana ɗiban rayuwarka ta zan ɗaya ba wani zai ‘yanta ka ba kana mutuwa ta ‘yantu to wannan shi a hukuncin ummul walad kaga tana da bambanci da sauran ordinary bayi wace ce ummul walad ko yangan mutum wanda ya amfani da ita har ta haihon mai ko da ɗan bai taho da rai ko da ɓarin ce ko da gudan jini ne in dai cikinka ne dai ta ɓari ta zan ummul walad muna tare to amma da za ka aurar da koyanganka ga wani in ɗaya ɗari ta haifa da tana nan boya to shi ne ce wa iddatu ummul walad iddar ummul walad min wafati sayyidaha daga mutuwar mai gidan ba an ce da shi mai gidan nata ya mutu ta zan ɗaya ba to abinda iddata haidatun haila guda haila guda ɗaya za ta yi shi kenan ba arba'ata ashhurin kaga ita ta ta ta zanje maganya ba ta yi iddatul wafati irin ta diya ba ba ta yi iddatul wafati irin ta kuyanga ba don iddatul wafati ta diya wata hudu da kwana goma ta kuyanga kuma wata biyu da kwana biyar to ita an kace haila guda ɗaya za ta yi kaga sai an kai kiyasin ta akan kuyangar da an ka kamo ya zuwa da addamiji ba an ce kakka sadu da ita ba kai da an ka ba sai ta haila guda to haka abin ga ummul walad waka zalika hakan ga idza a ataqaha in mai gidanta ya yanta ta mace tana kana da koyanga kana saduwa da ita sai ka ba ta yanci ka yanta ta ita ma mi a iddata haila guda kaga shi a istibra'in don a tabbatar da yanzu babu komai cikin mahaifarta fa in qa'adat anil haida in ta zauna ga barin haida ta ba haila ta tsufa fasalasata ashurin to wata uku za ta yi in an ka ‘yanta ta. Wastibra'ul amati, istibra'i, kubuta mahaifa na kuyanga finti ƙalil milki ga cirantar mulki, kana da kuyanga misali, kana saduwa da ita amma ba ta yi ciki ba. In ta yi ciki ta haihi cikin nan ko da ɓari ne ta yi ta zan umul walad, to amma kana saduwa da ita sadakakka ce. amma kun bata yi ciki ba kana iya saishe ta don ba umul walad bal ce ko to kana saduwa da ita sai ka sai dan ma wani ko kabba wani kyauta ko kabba wani ita sadaka kaga yanzu mulki ya ciranta da gare ka ya koma gare shi to amma kana saduwa da ita to me me a hukuncin ta ita kuma haidatun haila guda a istibra'in ta za ta yi istibra'i haila guda don a tabbatar da bata da ciki in ta kallal milku milkin ya ciranta ne bi bai'in ta hanyar sayarwa au hibatin ko kyauta au sabiyin ko kama ta an kai da ƙarfi au gai da zalika ko wani wannan kamar gado kamar sadaka da sauransu duk ba ana yi da koyangi ba to madalla sadda duk dai koyanga wadda ake saduwa da ita mulkin ta ya ciranta daga wani zuwa ga wani to wancan da sabon mai wanda ya mallake ta yanzu ba zai iya amfani da ita sai ta yi istibra'i me istibra'in ta haila guda wa man hiya fi hiyazatihi duk wanda take cikin kulawa ta cikin hauzi ne na baka in ce na baka wayar ga sai a ce yayi hauzi me hauzi in baka ita can na ce na baka amma tana ga hannuna kaga baka yi hauzi ba to in nin mutu kakka ce na baka kyautar waya wannan kyautar ta tashi amma in nin baka kai ya hauzi tana can cikin kulawa ka to shikenan kyauta ta tabbata to wa man hiya fihi yazati duk kuyangar da take cikin hauzinsa cikin kulawarsa nan gidanka take qad hadat inda kuma ta yi haila nan inda nan inda yake thumma innahu ishtaraha sannan yas yas ko yasaita dama kuyangar wani ce ya bashe ta tana aiki gidanka kana bayanai ba ya halatta a bada kuyangi su ya aiki ba to kuma nan gidanka take dandaren jamnan ta hakwana nan ta yi ne iyaka wata duk ga abin da haka ba mai gidanta amma ba saduwa da ita haka ba haya ɗaya ka ɗauko ta kaga shi mai gidanta bai saduwa da ita kai nan da hake inda hake ba ka saduwa sannan ka tabbatar da kowa bai saduwa da ita kuma nan inda ta kake gidanka to ana nan rannan sai ya zo ya sallama kai koyon nan sai shi ta zanyi sai ka sayi to me a hukunci eh falastibra alaiha babu istibra'i akanta ba sai ta istibra'i ba kaga yanzu mulkin ta ya ciranta daga mai gidanta zuwa gare ka ko amma yanzu ba sai ta istibra'i don me don an sai ita babu komi cikin mahaifarta amma da sharadi in lam takun takarju in ba ta hita amma in tana hita kaga baka san mita yau da ta hita ba don wanda duk yayi shedan mace bai san halin su ba ba a shedan mace sai dai abin da ka gani ta ganin dajjali ba duniya irin mace Allah na tuba kaji inda kanga kwanaki na gani an rubuta matan shugabannin kasashe waɗanda majin suna bisa mulki amma sun haka masu da wasu masu na I love you da wasu maza yanzu ba ta shugaban ƙasa binta ka bela kuma kila ya tsufa yaro ko ka gani amma da akwai tun da mutunci ta mai da kanta baya wadda auren shugaban ƙasa ta dawo da yawan annan shekarun jiya kuma na ga wani shi kuma wani bahilla ce mai yawa wani kiyo shi ko shi mai gidan ya kan mai da mai mai ya kan mata ta da mai mai kiyo kun fahimci magana ga hadisi nan shi ma hadisin asif lebaran ka kakkama matakka da shi yanzu Allah kana tunanin matarka ta yi komin so down ta biɗin lebaran ka mai ma lebaranci amma ga shi ya faru kuma kuma tun zamanin manzon Allah don a kakka taɓa amince matarka da kowa sai ai ruwa ya ka kaiwa ni ta kai da shi wani abu ɗaya zai attracting ɗin ta gare shi sai ta je ta yi fall in love da shi ba amince mana namiji da mace a to mu tafi To, yace wa man hiya fihi duk kuyangar da take cikin hauzi ne tana cikin kulawarka gidanka take kila ta nema ga aiki amma kuyangar wani ce kad hadat inda wuta ya haila nan inda kake thumma inna hushtara sannan sai ya saita to fal istibra alaiha babu istibra ba sai ta istibra ba in lam takun takarju amma in bata zan tana hita ba in tana hita kam ta yi istibra don da ta hita ba musulmi ta kayowa ba wastibra'u sagirati istibra'in karamar yarinya fil bai an an sayar da ita ku yanga ce karama wadda bata balaga ba to yan an ka sayar da ita istibra'in ta in kana tuda in za ta za ana takin ta ashe kenan sharadin takin mace ba sai ta balaga ba da zaran an ka fara shawon mace bakin shekara nawa aka shawon mace wasu ce shekara shida wasu ce bakwai da bakin shekara bakwai ana ganin don haka da ta kai shekara bakwai ta din ƙasa hijabi nisa ka ganin ana kama wasu da ƙananan yara shi na an fara ganin da ta kai shekara bakwai an fara ganin ba sai ta balaga ba an fara ganin shawarta to to istibra'in karamar yarinya in an sayar da ita in kana tuɗau in ta zan ana saduwa da ita salasatu ashirin wata uku waliya isat min al-mahid wanda ta yanke kauna daga haila tsohuwa kenan salasata ashurin ita kuma istibra'in ta wata uku ita ma wata uku wallaci la tuda to wanda ba a taki karamar yarinya wanda ba a saduwa da ita ko tsohuwa wanda ba ta haila wanda ba a saduwa da ita falastibra'a fiya babu istibra'i gare su don da ma an shar'anta istibra'i ne da idda don a tabbatar da babu komai cikin mahaifar wa manifta a hamilan wanda ya sai mai ciki min gairihi cikin da ba nashi ba na wani ko ka sai ku yanga tana da ciki au malakaha ko yan mallake ta bi gairil bai ba da ciniki ba yaƙi an ka tahi an ka kamo an ka raba an ka baka to fa la ya karba ba zai kusance ta ba wala ya talazzazu min ha ba zai ji daɗi gare ta bi shay'in ta ko ko da sumbunta ko shafar jikinta baya halatta da yayi hatta ta da sai ta haihu annabi ya ce duk wanda ya iman da Allah ran lahira kada ya shayar da shukar wani ruwa wasu kuna to mun ƙara istibra'i to sai wurin zama wasu kuna wurin zama likulli mudallaqatin madhulin biha to mu aje nan gobe Allah ya kamar mu tashi game da wurin zama da abinci wurin zama da abinci wajibi ne akan duk wani magidanci ya ba mata ta ko liyan figdu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ata sai ja'alu Allah ba'da usrin yusra bayan da gidan haya huke da sannu Allah zai saka mallake naka shi sai ja'alu Allah ba'da usrin yusra no hurry in life wanga da aka gan talaka ne kila zuwa gaba in ta juya 2020 sai dai su za a dama da su siyasan shi ko wanda aka ganin mawadaci ne yanzu kila 2020 sai da bakin sannan za ta mace mai abu ya canza abubuwa ba ga hannun Allah suke ba to in ya kunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlihi in sun zama talakawa ne Allah bai wadatar da su daga falalarsa shi yasa in an ka zo aure ba a considering wadata don yau ana iya zama cikin wadata gobe a ciya ce yau ana iya zama cikin ciya gobe Allah shi kawo wadatat don haka wannan ga hannun Allah suke a duk biyu aka consider in an zo aure addinin mutum da ɗabi'unsa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabirun haka annabi ya ce in wanda kun ka yadda da addininsa a tabbatar da ba kirista bane a tabbatar da ba ɗan ɗariƙa bane tabbatar da ba ɗan shi'a ba ne a tabbatar da ba bai tsahi bai zuwa inda bokaye waɗanda duk ba sun shahi addini ba bai hulɗa da bokaye bai tsaye-tsaye bai sakarar society to ka gani addini kenan ɗabi'u kuma a tabbatar da bai shan giya baya zina baya liwaɗi ba ɓarawo ba ne ba hayar kila ba ne ba bandit ba ne da sauran miyagun ba dan caca ba ne in ta duk sai ya kwashe kayan ta ya sai ya sai ya caca da su da sauran da miyagun ɗabi'u dai to a tabbatar da duk baya da su to wannan a auren mai Allah ɗaya sama da gobe za ta zama ku tai ku tambayi waɗanga da asamarar ku jiya ban yawan duk ƴan haya ne ko da sun kai aure ƴan haya ne amma yau su adda manyan manyan gidaje na samarar ba shi al'amarin ga hannun Allah yake sannan no condition is permanent ba abin da ke tabbata yau don kana talaka shi ka sa a ce haka za ka rayuwa talaka ko ko don kana da arziki shi sa a ce haka za ka mutuwa da arziki mai arziki nawa ya tsaya ce an kama wala ka ga can da wuri yayi kuɗi yayi kuɗi da wuri to yanzu ha ko ka gane can da wuri kwahin gerin maciyaci na amma ka gane na yanzu annan suna damawa ga gwamnatin ga al'amari ne na Allah to Allah shi wadatar da mu daga halali ne to ina mun ka aje